أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugaba shaman na wannan majalisa ta shura ta masarautar goya sakatare dukkan sauran na wannan particular sun wakilce su kuma sauran waɗanda su kasance jami'ai da waɗanda muke da su a nan cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu karai na yi murna kwarai da gaske da wannan ziyara farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa ne cikin yardar sa ne cikin yassarewar sa ne aka samu wannan ci gaba na samar da wannan masarautu wanda duk gaba ɗaya a dunkula ake ɗaya ne yanzu aka zama biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin sauƙaƙawa wasu mutane samun al'amuransu cikin sauƙi don an ce idan don buye wa sai kun baya jin shi da kawai ana guri ɗaya ne ana buƙatar wani abu dole sai an ba shi an har har kan amma yanzu ga shi kusa kunshi namun jiki a kusa da wuta ya fi sauri da su to muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne yake gudanar da kuma ba wani abu da ke faruwa komai girmansa komai kankantarsa komai yawansa komai karancinsa sai da yardar Allah sai da izinin muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin waɗannan masarautu Allah ta'ala mu ma ya bamu masarauta ta gaya kamar yadda aka ji daga bakin shi chairman cewa ƙananan hukumomi tara ne an duba kan hukun ma da za ga cewa takwas ne saboda haka muna ƙara da ya gode wa Allah har yanzu akan wannan samu na fifiko na guraren gudanarwa da biki kuma allah subhanahu wata'ala ya nufa bayan wannan masarauta sai ga shi kuma allah da ikonta kuma ya sa an nada hakimai waɗanda za su kuma kula da harkoki na wannan makaranta a gaya wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa ina daga ciki kuma har yanzu ba zan manta ba ne idan da ba don saboda malamai ba na ciyaman da bai fi kwana bakwai ba ba a manta ba samun biyu masarauta aka tattaro ku a masarauta su matsayi ne za a bayar to wa ake kai ku zaɓa a zan a shirnan ku da kuka ce ya mu na nan na gaiku ku haka ma ce haka ma ta haka ne ta ce shi ne wanda za ku fi cewa wannan ba ma sarki ne ma ina ta su malaman su suka na ɗan da su kuma sarki ya zarta kuma da haka ne nake takawa da kafa sosai da ƙarfi ba tare da wata shakka ba ko da ni zaɓaɓɓen malamai ne kama ko da muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna gode muku akan wannan kuma muna gode wa shi mai martaba a abubuwan da aka tafiya tabbatar da wannan babu wani ofishi wanda yake damuwa da shi illa na sha'anin addini da tarbiyyantarwa da abin da yake domin shi kama social shi ne yake ta tun ranar da ya fara samun takarda ta wannan naɗi abin da ya fara yake to da Allah ta Allah ya ci gaba da taimakonsa in tamsulla yanzu ne kaje a kan idan ku taimakawa Allah to shi ma to shi taimaka ma'ana ku taimakawa addinin mun gode masa akan wannan kuma godiya ta gaba shi ne tattaki da takowa a su don saboda kawo ziyara da yin munna da gabatarwa da kai muna gode muku akan wannan inda kafa ba ta takawa kai gidi inda ba ta so sai kai sai inda ga wato suke kauna kun ne zai ga abin da ya- zai zai ga abin da yake so da wanda baya so ko zai ga abin da yake so da wanda baya so amma kafa in ga ganta ita ta je dan kanta in ko ba haka ba to sai dai ki dan ɗaukar ta ga saboda haka mun gode muku da wannan girmamawa da wannan kauna da wannan karanci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ci gaba da girmama ku shi ya gaba da karrama ku. wannan majalisa muna yi mata murna kwarai da gaske mun samu ci gaba da sai dai kai mun je muna karaka kaɗe ita majalisa ta jiha ta gaba ɗaya waɗansu mutanen ma ba su isa ma su ra- su ma rakaɗe su sai dai kawai shi wannan shi a yi ɗan mai rufu ko kuma sai dai ka je ta kare to sai ga shi yanzu abin ya zo har ƙasarmu har garinmu har gidanmu a sake da kuma mu ne za mu gudanar da kanmu domin yadda aka sani da sai dai a tashi a tafi in abin da ya shafi limanci ne wata rigima ce wani ba sai dai kawai sai an zo kan amma yanzu mu ne da kanmu da kan taka da shi ka taka ba ce tan kaɗan ba ya zama kamar da ni da shi ciyama muke raunawa mu tantance limamai da sauran waɗansu malamai haka wanda da sai dai mu mu je a tantance mu zai zama yau mu ne muke na kalima ne saboda ka mun gode saboda ka limamai da yawan gaske kuma kuma gaskiya muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ni'ima da ya muna gode masa Allah ta'ala ya cika mana abin da ya alkawari cewa in an gode masa zai kara wala in shakartum da azidannakum wala in kafartum ina azabi da shi in har kuka gode min lallai wallahi har sau uku Allah ta'ala yana rantsewa kuma sai na ƙara mu ba ta kuma da muna gode maka Allah muna gode maka Allah Allah muna gode maka to daga wannan a matsayi za a ga cewa ba wai matsayi ne da dan na fi kowa ko menene ba zaɓi ne kawai na Allah duk wanda kaga yana yin shugabanci ba shi ne kowa cancanta ba a cikin al'umma din Allah ne kawai ya zaɓe shi kawai shi ke don mai saboda dai ɗaya kawai za a yi ba za a yi biyu ko uku ko a shi ne kawai in sarki ne ma haka ne in gwamna ne ma haka ne haka ne to haka yake saboda haka muna godiya kwarai da gaske kuma kamar yadda aka faɗa wannan masu tura ce ta ɗariƙar tijjaniya ba ta wani ɓangare daban ba idan an ce kuma sarki malamai to shi ya haɗa da kowa da kowa ne ɓangaren ɗariƙar tijjaniya da ba ɗariƙar tijjaniya ba duk wanda zai amsa cewa malam in an ce malam ce na amsa to da izinin Allah ni sarkin su ne.
Allah ya kara lafiya.
Saboda jurisdiction na hurumin ba a kayyade ba. Malamai a gaba Idan ana so cewa yanzu ba kowane malami ko sai dai a baya a rubuce a cikin gaskiya kaci. kama a ce kamar sarkin gida sarki na kowa da kowa da mutane da ba ma mutane ba da kasar da bishiyoyin to to haka ma shi ma wannan sarauta ce Ah, saboda haka masu yin munna na duniya wato daga jin wannan al'amari ya faru na naɗi na sarkin malamai ya kasance duk duniya gaba ɗaya da jaridu na karantawa da na yaɗa labarai na zamani duka aka ta bubbugawa ana ta munna ana ta sanarwa har yanzu ana nan ana kai waɗansu waɗanda suke a ƙasashen waje da su san matsayin ba in su ce shugaban hay'at kibarul ulama wanda ko jiya ma na ga wannan irin mutane irin na saudiya ko irin na masa su wannan suka sani to wannan hukuma ce ta kan naɗa waɗansu malamai su rika ba da fatawa akan addini to akan zaɓi guda ɗaya zama kamar irin su bin bas na ko na yanzu a saudiya ko ba wannan ba ne wannan shugaba ne na waɗansu malamai guda goma ba haka yake jagorancin wani kuma su ce su- a- a- a- muna yawa shugaban majalisar malamai to shi ma wannan majalisar malamai kungiya ce ta kairiya kai wannan. wanda muna da ita ita ta jihar kano gaba ɗaya wanda malam ibrahim kili shi ne shugaba ni kuma ni ne shugaba irin na limamu duk shugaba na wa'azi da shiryarwa na wannan na majalisa fiye da shekara ashirin talatin saboda haka ba wannan ba ne wannan mutane ne kawai don ra'in kansu suka haɗu don su yi wa addini aiki suka zaɓi ɗaya ce to waɗansu kuma su ce a shugaban malaman sarkin gaya waɗansu kuma su ce shugaban malamai na ƙaramar hukumar a gaya duk wannan duk ba haka ba ne shi shugaban malamai wato wato hakimi ne daga cikin hakimai kamar idan an ce galadima galadima hakimi ne siroma hakimi ne wambo hakimi ne rarruwa hakimi ne falaki hakimi ne hakimai hakimi ne yan majalisar sarki to a ciki kuma akwai sarkin malam hakimi ne a gane wannan sarauta ce mulki ne royal hakimi ne wato wani lakabi ne na mulki ko da ka ba waɗanda ko da duk wanda za su yi munna za su rubuta to ya kamata su kiyaye da wannan da waɗansu zautuwa da kauna sai su rubuta waɗansu abin da ba haka da to saboda haka duk wannan dai muna gode wa Allah ah, subhanahu wa ta'ala dangane da kuma sha'anin limamai limamai na juma'a a kowane lokaci a kowane zamani a kowace ƙasa su ne gaba da kowace irin halitta in matsayin ta limami na juma'a shine wanda zai wuce gaba dole tilas shugaban ƙasa ya bi shi da girmamawa da rufunawa da tawali kuma sannan ya ja kunnansa shiryar da shi zuwa abin da zai amfane shi a duniya da lahira ya nuna muku da kuma abin da zai cutar da shi don ya kauce kuma ya yi na'am in bai yi ba kuma kuma shi kenan sai kuma ya ga sakamakon kin yin kin bin umarnin liman din saboda haka haka nan gwamna lalle ne tilas ne ya bi liman kuma ya saurare shi har ma idan yana hudu ba idan ya yi wasa da tsakuwa to to wannan alherin da ake samu wanda Allah ya tanadar zai bashi na sallar juma'a ba zai samu dole ya saurari liman dole ya kankan da kai irin sauraro da nutsuwar da sauran mutane shi ba za su yi marwa saboda haka gaba da gaban haka nan in hakimi ne in sarki ne dole ya bi liman kuma ya saurare shi a nutse kuma ya yi aiki da abin da ya faɗa dole in ban da limani ba wanda yake da wannan mutum to idan an ce shugaban ƙasa gwamna sarki haka nan yake a kaskance a wajen liman dole imar biya to ina kuma sauran attajirai ne sauran mutane saboda haka limami shine shugaban shugabanni kuma a cikin waɗanda yake limanci din suke marjaya har akwai malamai waɗansu ma sun fi shi ilimi waɗansu ma limaman ne akwai limamai irin na hamsu salawa waɗansu kuma na juma'a ne kamar sallar idi dole dukkaninsu limami shi ne gaba kuma limami shi ne wanda kowa yake sauraro ko mai mulki ne kai ko ba mai mulki ba saboda haka a nan wajibi ne ga jama'a gabaci ɗaya tun daga kan shugaba har ya zuwa talaka na ƙarshe su yi biyayya ga limami saboda biyayya gare su biyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga annabi biyayya ce ga Allah saboda haka limamai wakilai ne na Allah saboda haka liman matsayinka ba karami ba ne in ka hau wannan mumbarin tabbatar cewa fa wato kana ɗauke da buloli ko da mukamai za ka gabatar da abin da Allah ya ce a sanar da su abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanar da su saboda ka duk abin da ka san cewa zai amfane su shi za ka gaya musu duk abin da ka san cewa zai cutar da su ka gaya musu don su kauce saboda haka matsayin liman ba kali bane eh, zaɓi ne na Allah ga mutanen na amma kuma sai Allah ya zace wannan shine liman wannan ba liman ba da Allah ta'ala na biya wa rabbuka ya kadi ya kadi kuma sha wa ya kuma sha Allah ubangiji shine yake yin zaɓe da kansa ba ku kuke yi ba Eh, Allah yustafi min mala'ikati rusulan wa minan nas kamar yadda yake a cikin Allah ta'ala shine wanda yake zabar manzanni daga mala'iku da- daga kuma mutane so idan haka ne har yanzu shi ne lallai liman ya zama wato mai faɗin karatu sunan ka a buɗe idan sunan ka a bu- a buɗe alhamdulillah wannan majalisa ta shura akwai ah, abin da zan faɗa zai zama kamar wani sako ne har yanzu Eh, shi limamin juma'a abin da yake wajibi a kansa dukkan ranar juma'a ya lura da abin da mutane suke bukata a wannan satin in na kaucewa ne ya gaya musu su kauce in na alheri ne ya gaya musu su aikata don samu wannan alheri To amma galibi wasu sai ka cewa hudubar da za su yi hudubar ce ta shekara ɗari biyu ko ta zamanin shi hudu da kamar yadda in mun zo muna ɗan da su ma da su ko hudu da suke yi ko ta hudu ce ta tun zamanin shi hudu kogo zamanin shi hudu kogo ba ba guri ba ce ce babu jirgin sama ba na ƙasa in ban da doki da na ɓarna a wannan zamanin namu wanda babu shi a wancan ok na gane sannan babu telefon babu kwamfuta babu So- abubuwan nan da muke abu ta fanna ma duk ba irin su su bane ko alamu kenan ashe karin afiyar ana yin hudu ba ne da abin da ya kasance karan wanda ake kuma har yanzu ya halatta ka yi wa mutane hudu ba da harshen da suke ji mutanen da za ka yi musu limanci ka yi musu hudu ba da wannan harshen dandan don in ka zo farkon kana ta larabci kawai ka ce ruwa shi sai a daidai su ki san me ne ne ne aka faɗa kaga ai saƙon na hudu ba wanda aka sharɗanta hudubar da ita so daga akwai na ɗan jinkirar zan zan fito akwai wata takarda nan ta taɓa gabatarwa a lacca ta malaman ta limaman juma na jihar kano gaba ɗaya sauran limamai wanda galibi mukan gabatar a wannan majalisa ta malamai a dukkan watan sha'aban na fata a ɗauki notu mu ma sai mu rika gabatarwa a watan sha'aban a faɗakar da limamai sha'anin ganin wata da shi rawu da sauransu na gabatar da takarda wacce nuna cewa ya halatta na kawo ra'ayin malamai a ƙarshe na tabbatar da cewa ya halatta liman ya yi hudu ba da harshe mutane kamar nan da hausa kowa yana ji. ba laifi ka fara gabatar da larabci an kan je kudu ba ba wani bayan ka kace ba bismillah wa salatu wa sallam shi kenan ma kawai in gara ma sai ka ci ci gaba da hausa ba wani abu ne saboda haka in ka yi da larabci din ko kuma ko a ta biyu da sai kuma sai kawo abin da kake so ka gaba na wannan zafin ba lalle ne sai ya kunshi abubuwan da ka faɗa da larabci ba saƙon da kake so to in ka yi haka to babu shakka wannan shine dalilin da ya sa aka shar'anta hudu ba hudu nan ta juma'a ce ko hudu nan ta sallar idi ce ko ta sha da kari ce ko kuma hudu ba ce irin wacce ake yi irin ta kusufi da irin irin irin ne wannan dai jawabai da ake yi Mm, ah, saboda haka na yi kokari na ɗauko takardar don saboda kafin ma a zauna da dama an fito da kai sai a yi ta'ala. amma insha Allah tun da shi muna tsarci sai a buga ɗin kuma ko sai a rarraba da izinin Allah har yanzu akwai wata wacce ni kuma da hausa kama na gabatar da ita ina jin wannan na gabatar ta ne a wannan makarantar nan ta wuri ta yi ta yanzu ke yi kiɗin nan a nan a ce wannan karantar nan ba jami'a ce wanda duk wani malami da ka sani a nan jihar kano akwai shi tun wasirin kawai na da gida tun su malam isa waziri a gabansu su malam a ibrahim umar kabo su malam a ismail khalifa cikin malaman nan a gaban su na gabatar da wannan na gabatar da irin ta a bice na gabatar a sas na ka'idojin ganin wata ita ko wannan ma da ajimi na rubuta hausa ajimi miye abin da ya kasance malamai suka yarda da shi a game da sha'anin ganin wata saboda ɗaukar azumi ko ganin wata saboda ajiyewa ita ma tana nan insha Allah su za mu bayar kuma sannan na da ni duk juma'ar duniya nan sai na yi hudu ba sabuwa to saboda haka kamar yadda adadin juma'o'in shekara su fito haka don adadin hudu na su zama Allah ya kara lafiya.
Suna nan kuma insha Allah mu fitar mu buga su su zama littafi Eh, suna dukkan suna na kowane irin abin ya zo na addini ko ba na addini ba wanda za a kauce da wanda za a yi dukkanin na shigar da shi Eh, wani idan- idan tafiɗin yana yana da faɗi mukan yi juma'a ma wajen goma ana ya ana yayyaga har sai an gama game da sha'anin a iyayen manzo sallallahu alaihi wasallam suna wuta ko suna a aljanna sun yi da suke faɗa mun yi kudu ba ta kai wajen goma sha biyu ko sha ita tana siyar saboda haka a wannan kenan A, kuma a, ina fata dai wannan sakon ya isa kuma daman ita a wannan masarauta har yanzu daɗinta shi ne tana kusa kware da hukuma waɗansu abubuwa waɗanda ya kasance za a iya warwarewa ko wannan majalisa ta ku za ta iya warewa irin su irin su shi kenan kawai abun kuma da ya kasance lallai dole sai an hada da hukuma to sai ga sanar da a sanar da ofishina ni kuma na sanar na sanar da ah, masarauta sai ya kasance a kansu su zauna a kai sannan kuma a ga cewa ita masarautar za ta iya warewa ko kuma a sai an hada da hukuma ta karan hukuma daga nan kuma su ma in sun ga a sai an hada da ofishin mai girma gwamna ah, da kadin saka ah, da kira Allah da Ubangiji sai a isa duk an tanadi komai duk an tanadi komai an tanadi komai iri saboda haka sai ga dandanan an yi warware wani abin rigima ne wani abu kuma har yanzu muna jan hankali hakimai digatai masu unguwanni da yanzu masu hannu da shuni da kuma waɗanda suke a- a- a a- a masarauta ɗin a nan wizin council ɗin cewa maganar limanci lallai lallai wan lallai su tabbatar da cewa wanda ake so a naɗa shi ne ma to lallai ya zama cewa shi za su rubuto in aka rubuta aka ce a cikin waɗannan su ne suka cancanta a zaɓa liman da na'ibi ko liman da na'ibai to abin da ba ma so shi ne wani ita ce ba mu taɓa samu da daga wajen hakimai ba sai su zo su ce a wannan ga shi rubuce ka gani ko wannan ɗan izala ne mutanen gari ba sa son sa saboda haka karkatar a ranar a zaɓa a wannan da wannan ko kuma a wannan ɗin shi a yanzu haka ma a a gidansa da ak- da akwai hoto- hoton zazzai ko ko to me yasa aka rubuta ko ko a'a wannan ya ai- ya ya yi abin kunya gare shi saboda haka mutanen gari ba sa son sa. to me yasa aka- aka yi gaskiya to saboda haka a sani cewa ni ko shirɗan ni aka rubuto sunansa da sauran waɗansu waliyai ko tara ba shi za a in shi ne ya cancanta wallahi ni shi zan tabbata ba ni in rubuto ba ko kuka rubuto to daga ba sauran wani da zai zo isa mana baki dama can akan wannan muke bari kuma a yanzu Hmm? dama kura an san ta aiko da wannan sai ce sabon ta ya shi kuma daga yanzu muna yin rawa ne da bazaro muna da goyon bayan malaman kan yadda muke da goyon bayan Ah, sauran kuma ah, ita masarautar sauran hakimai bin taɓa samun irin wannan katsalandan daga wajen hakimai ba nakan ta ƙoƙari to a bani hakimin in ji amma sam sai a kishi ita har yau in an ce wannan ai bai kamata in ci to ai ga wanda ya samu hakimi ne ko ko a ban hakimi har yanzu ba a ba da a cikin shi na wani a- an yi ingesti
da aka kawo ga shi bai ga kankanta shekaru ga kuma bai cancanta ba ba kuma mun ta an jarraba shi bai fatiha ma fatiha ba ni na ce karanta mana
yi mana na ce karanta mana fatiha a gaban malafa ya kama a raha kai ba zan iya karanta Ai, ba ka iya ba.
ba zan iya karanta aka je karanta da zaja idan ja'a ya kasa aka ce Allah ka ina da yace yanzu sabbu tana kai malam fitar da yace to karanta mana sabbu karanta sabar sabbu ta ki kuma wancan an zo da shi shi kuma ya kai ya yi karatu rada ga shekaru shekarunsa sun cika kai ka ce kamar kai dinnan ya cika mutum sosai ko kuma in ka tuna Kuma an ce wai ba shi ake so.
na abu na dinnan garkon nan To, shi ne dai ai ka gani.
aka ce wai sun yi wai sun yi sun yi Ya ce to a jarraba.
Eh, a gaban sarki to aka je da wani sai ka ta yin fatin Gami suka mai da abu.
haka ake saboda haka ne muna nuna kuma ga na a zaune fa ga mana eh kuma da kan ke nuna musu akan cewa lalle lalle sai wanda ya cancanta kuma a gaban karsa wa kalla nake tare mutane ce ni abin da nake yin shugaba a wuri abu na farko a kalli wannan a ce mu ne muka jarraba shi
shi ne ba inna da zahira bai cancanta abu na biyu mun ci mutuncin masarautar za a ce a masarautar gai aka jarraba shi ga shi
kwarai na kuma kuma hukunci mai ne wata ba ya ce shi zo ya aiki ne a da ta kan zanta mai idan na ce to wannan shi cancanta sai abin da zai ce a'a shi ba da wani abu wanda ta naɗa shi
shi da dama da ce ka za ka yi ce ka ruwa ko ni na ce gawa ne bai cancanta ba yau kuka yi kun yi ba
kuma sannan yanzu duniyar yanzu ba in gida bane zaka samu yaro karami dan shekara bakwai ya haddace Qur'ani dan shekara ɗaya ya haddace Qur'ani kai an ce kai ne limami wanda har hakim yana bin ka da uwar ka da uwar zina. amma shi wannan yaron ya haddace Qur'ani amma kuma limamin bai iya fatiha ba Ai, ka gani
Ai, an yi da manyan lima wata wata wata wata masallaci. San ofisa ɗan boko Mm.
shi je ya ci jarabawa kuma su aka ɗauka shi ne aka dina shi ne limamin yau. An ga yadda. Wallah da ofisa ne. Amma shi ya ci jarabawa Wanda ya ci?
wannan ya ilimin suka suka suka ba shi.
saboda haka dai waɗannan eh waɗannan su ne dai Eh, waɗannan su ne dai jan hankalin da muke yi eh, a kan irin wannan kuma akwai waɗansu wai mutum wai sai ya zo za a jarraba shi sai sai ya ɗebo karatu cewa ya yi kamar yadda wannan da yake cewa ya yi lahau ya yi wace lalata duk wannan da yake cewa kai fa duk ni dai ba zan ce da malamai ce ni fa na da irin wani ba na dan dartata ba kuma yanzu nan fa muna tare da dafta- da dafta kuma kana wai kayi na hau kayi balaga ka sai wanda yace to sai a baka tambaya a balaga
Wannan dama. Saboda idan an zo To, haka ita da safi shi ne yasa idan ka ce ka yi karatu kaza na yi wannan karatu lallai fa zan bincika ka a wannan in in ka fada abin da kace kai kenan to kai kai ba limami ai kariya in ka ce qur'ani to to ka haddace eh wata qira'a ce qira'a ta ba to shikenan gaba ɗaya ka isa to to zakara ai- ai ni gwani ne ma
kaga kana ka wanda yace ya shekara 50 yana da su Mm.
aka ce to to a home ya kusa wani rahamata da ne na hana ka ya kama gudu ya yanka ya kama gudu ya ce ka ka gada cewa kai kana da fahimtar fizu ne ba ya yi eh wani kuma ce shi gwani ne ma ga ma ka karanta da ya rubuta shi kenan ka karanta mana wa idza lakum ladina amanu wa idza lakum ladina amanu qalu amanu wa idza ba. ya ce fama kanu ila sha'in
Sai dawo ba a ta san bici mai za su zo da wancan mai za su
to ba wani makaranci a duniyan nan ba ba ma guni wanda ba a ce ya kasa bambanci ba wannan tabbatar shi shi ma wannan to duk an haka ne saboda haka ka faɗi iya abin da kai ka ce a ka ai karatun boko ni ma na yi dokta ne a wannan in ka ce qur'ani kai tun ina da shekara sha biyar nake rubutun qur'ani tun sha biyar na yi. in ka ce karatun ilimi ne wanda ake na tsoro shi ma tun ina kaman shekara ce tun 1965 kishin da ɗabi
Ake kwafa. Kace ake kwafa.
yake karantarwa duk wani sabi da ka sani ana karantarwa a nan ƙasar ta afirka nake karantarwa yau
in ka ce na boko ne har ƙarshen abin da jami'a shi take iya bayarwa shi ke, shi ma na gama in ka ce aiki ne babu yadda matsayin limami yake to haka matsayin alkali yake Yau, zai iya hukunta kowa shugaban kasa gwamna sarki wane ne ya kama shi ya daure shi ko kuma ya sa hannu a rate shi
an yi wani albu yau an ga ranci an yi wani albu
a eh haka ne fa a wannan wata na yin riga gaba wajen motar ta lalace Ya, a a nan nan.
haihu ogiye Yau. a a albasu ko Albasu ma.
albasan nan ana hauhaurar ruwan nan eh orai ko Eh.
eh wajen kasa ta kai ba eh ta kai ai ta kai wani lokacin da ake an dan zauna to to to to saboda haka ah, shi ma wannan na kure sai sai dai kan ce a jihar Kano ba su da wani mukami kuma na alkali a matsayin jihar da za su bayar na na kure ba sannan kuma na zo na zan shugaban alkalan gaba daya a shira to saboda haka babu wani abu duk abin da ka faɗa ya kamata ka faɗi abin da ka sani karamakallahu gaban alƙalin musabaka ta jihar kano wato kuma har yanzu in kana yawa in kana takama da zancen kai guri ne kaza kaza to ai ni shugaban alƙalai ne don musabaka ta jihar Kano wacce ita ce ta ta ta ta gidan rediyon Kano wanda ita haifar da ta jihar Kano wanda an samu ne shekara talatin yanzu ina wannan matsayin ko na bana ma a nan su ne dai shida ko ba nan ne ne ne ne aka zo gaba da aka tantance waye na ɗaya waye na biyu waye na kullum a nan ake kamar rana ce ta biki ake nan gun aka zauna bidiyon yana nan da kuma da kuma yana da aka to to saboda haka duk wa'annan duk ka'idojin da an sun su na don wannan mu kalle kuma jama'a sha'anin rediyo sha'anin waƙoƙi na kamar yadda suke da laccoci da sauransu ga ilimi koyi dama abin gobe a kan da ya gani nan na fim nan da kama zai cike ya zama gidan rediyo duk duniya abu waya
yana a kama a yi tambaya da duk abin da ya zo a zuciyar a zuciyarsa ba takarda ba alkalmi a haka amma sai in ji kan ban san kanka amma ana tambaya ba amma biyu a bangaren kuma shi na ba'anin lafiya shi ma wannan tun tun fahimci ko har zuwa yanzu kaga muna gode wa Allah da kuma waɗannan ni'imomi muna gode wa Allah kan wannan ma da magana kuma kokari a yi amfani da waɗannan matsayi da kuke da shi wajen inda ba ku bane sai sai sai dai ku bi to yanzu ku ne za a bi Eh, inda kuka taka to nan za a bi daga na gaba ake ganin guri ne ke saboda haka wannan shine ah, abin da ya kamata a ci gaba da shi saboda muna ƙara ah, gode muku na gode wa Allah subhanahu wata'ala da shi sarkin gaya shi kuma shugaban ah, gwamnatin gaba daya wanda a ƙarshen gani Allah ya samar da wannan Allah shi ne ya san inda yake Mm, Allahu a'alamu haisu ya ji to Allah ya kan yi amfani da duk wanda ya ga dama don ya samar da wani alkai hukuma ni ma yanzu hukuma ne ah, kuma ah, ah, sultan ko kuma yuzo bil sultan ma la yuzo bil qur'an akan gyara abubuwa da mulki abinda ƙura'ani ba za a iya gyarawa da shi ba kai mai ƙura'ani aikin ka kawai karanta ka fassara ka bayyana mutane abin da Allah ya ce wanda ya ga dama ya ɗauka wanda wanda wanda ya ga dama ya bari amma kai mai mulki za ka ce a yi kaza dole a bar kaza dole to to- to saboda haka za a iya gyara abubuwa da dama duk wani abu da ake so a da a gyara in ma dokoki ne ana iya yin dokoki dan a gyara zamantakewa na wannan masarauta ta gaya za a iya yin dokoki akan waɗansu abubuwa da ake ganin cewa zai amfani a al'adu muna da majalisa karama ta tattata kananan hukumomi to duk za a iya wannan ko ko kuma za a iya turawa ko majalisar shura ta jiha gaba ɗaya a inda za a tura kuma zuwa majalisar dokoki wannan abin su zama da shi duk za a iya wannan saboda haka muna kira ga ita hukuma ta jiha akan cewa abin da muke roƙo shine limaman nan su ne ya kasance komai na rayuwa su suke raɗa suna duk wani gwamna duk wani shugaban ƙasa duk wani sarki liman ne ya raɗa masu suna ba mahaifinsa ba haka al'adar nan za ka iya raɗa suna za ka iya faɗa amma sai ya ga cewa ana neman kuma albarka a wajen liman sannan duk wani aure liman ne yake ɗaura yake zama wakili na ɓangaren gaba yin duka ya ɗaura haka nan in mutuwa a liman ɗin je za a koma shi ne farko a ƙarshe kuma can za a koma ba farko da ƙarshe irin na Allah ba. kai ɗan adam liman shi ne farkon rayuwarka in ka mutu ma shi ne ƙarshe shi zai fara yin maraba da kai yi maka addu'ar da za ka rayu in ka gama rayuwa kuma sannan ya ɗauke ka ya kai ka wajen ubangiji bayan ya nuna maka abin da za ka yi ubangiji din ya yi munna da kai bayan ya nuna maka abin da in ka yi ubangijin naka zai fishi da kai sai ce kuka to kuma to yanzu a ƙarshe kuma shi kenan ka kare sai ya ɗauke ka sai ya kai ka wajen ubangijin naka ci dawo su sa in aka duba duk wata rigima za ka ga limani kamar yadda aka fara nan shura a matsayin jiha shura a matsayin kanan shura a matsayin amsar kar a manta ba, duk wata hukuma da ake da ita, in an ce hizba akwai kwamitin hizba ko kuma hukumar hizba a karamar hukuma dole memba din liman ne da akwai liman haka nan wani tsaro ta ta ƙananan kuma dole akwai lima in wani a majalisa ce ta sulhu dole akwai duk mun nannaɗa su saboda shigowar sabuwar shari'a duk mun yi waɗannan kuma kowanne sai mun sa lima babu yadda za a ce za a yi wata hukuma da za ta kula da al'amuran jama'a wanda ba lima saboda haka matsayin liman ba kai saboda haka lalle lalle muna roƙon hukuma ta kula sosai da liman saboda liman ta juma'a shine ruhi na al'umma in ba a kula da shi ba ba zai iya bayar da saƙon da ake so ya bayar na wannan matsayi na ba in ku bai iya ba to al'umma ko ta lalace hukuma su kula sosai da sosai haka nan kuma sauran jama'a waɗanda suke da hali su ma su taimaka sai Allah ta'ala ya taimake su saboda da wannan ke karshe muna gode muku kare da gaske shugabannin majalisa ta shura ta hukuma ko ta masarautar gaya kuma dukkanin wakilai membobi executive muna gode muku kwarai da kuke da wannan ziyara ba mu da wani harshe ko wani baki ko kalmar da za mu iya faɗa ta wannan godiya sai mu ce Allah ta Allah ya saka mu da alheri wanda ya yi yi maka alheri in ji Allah ta Allah ya ce da ka kalla wa kai a biya shi a ji za ku mu kai lafiya da zaman lafiya a kafata mu muna roƙon alkhairi wannan damuna Allah ta'ala albarka da shi
jama'a